إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الضالة babin da ya zo na abin tsuntuwa abu na musulmi wani abu na shi ya faɗi ya ɓata in ka gani ka ɗauka sai dai ka je ka ci gitar ka je ka sanar ba wai ka ɗauka ka ɓoye ba za mu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya insha Allah قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار ضالة المسلم نناوتك نم بلبل إيه؟ إيه؟ حرق النار تميزي ميزي فاروق يا زائد أكتر ميمن الله صلى الله عليه وسلم سيتيمي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري أنا أبي العلاء أنا أبي مسلم الجزمي أليس كذلك؟ عن الجارودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار ضالة المسلم حرق النار ضالة المسلم حرق النار لا تقربنها لا تقربنها ina mana dalatul musulmi eh abin da ya bata na musulmi abansa ne ya bata aka ce karka kuskura ka taba ina ga ka kwace abin shi ko ga zalunce shi ko ka cuce shi wannan abansa ne yana tafiya sai bata aka ce in ka dauka ka je ka ciki ta shekara in ka dauka ka ci to shi kenan ka ci wuta kenan to ina ga ka zalunce shi ina ga ka nuna mashi ƙarfi ina ga ka yaudare shi yana ji yana gani kuma yana cikin tashin hankali gashi an nuna masa fin ƙarfi qala fa qala rajulun sai wani yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-luqatatu najiduha in muka in muka samu tsintuwa fa muka tsinti abu qala anshidha wa la taktum ka je ka bayyana kada ka ɓoye wala tughayyib kada ka ɓoye fa in jaa rabbuha fadfa'aha ilayhi me shi zo ka bashi kayan shi wa illa famalullahi yutihi man yasha an fahimta babu yace wani babu fi man iqtafa'a malam ri'in muslimin bi yaminihi بيمينه الضمير يرجع إلى من إلى مسلم أو من اقتطع المال ma'ana babin da ya zo na duk wanda ya ɗauki dukiyar musulmi da rantsuwa ka san kai mai rantsuwa zai gaskata ka sai kai masa ƙarya ka yaudare shi ka ci kuɗin shi ko shi ko shi zo ya ma ƙarya ya yi rantsuwa ya zalunce ka duk haramun ne qala akhbarana ahmad bin yaqub al-kufi an isma'il ibn ja'far عن العلاء عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه duk wanda ya ɗauki hakkin musulmi da rantsuwa ka je kai rantsuwa kai ƙarya faqad aujaba Allahu lahun nar tabbas Allah ya wajabta mai shuta Allah ya kiyaye wa harrama alaihi aljanna kuma ya haramta mishi aljanna fa qala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah yace ya manzo Allah ko da dan kankanin abu ne qala wa in qadibun min araki eh ne eh to me fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un koda araki ma'ana itacin asawaki kenan gizan shi ka balle wani abu a ciki ma'ana kinaya ce na komen kankanta abin kasan gizan asawaki ba shi da amfani ko yarwa ake yace to ko shi ne wannan hukunci yana kan mishi Allah ya kiyaye قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه فذكر نحوه أو فذكر مثله ya ce fazakara mislahu allafzu wal ma'ana amma ya ce fazakara nahwahu al ma'ana wa fakat babu fil yaminil kadhiba babin da yazo na rantsuwa da za a yi akan ƙarya mana shi ce al yaminil rantsuwar kanta makaryaciya ce قال أخبرنا الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر الحر أو الحر الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ثلاثة متون لا يكلمهم الله ألا بازي زنتان سبرانا تاشي الكيامة ولا ينظر إليهم بعد مسكلون رحمة با يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم da wannan narko ya zo sai suka mutanen duk hankalin kowa ya tashi fa qultu ya rasulullah manhum ya manzo Allah su wane ne wa'annan khabu wa khasiru sun tabe sun yi khasara fa aadaha sai manzo Allah ya sake fada fa qultu manhum ya rasulullah su wane ne wa'annan fa qala sai manzo Allah ce na farko المسبل المسبل الذي يجر ثيابه فخرا واختيالا واختيالا wanda ke jan tufarsa saboda girman kai da ji da kai da alfahari walmannan da mai gori ya bayar ya yi gori wannan akwai hatsari a cikin mannan ɗin so da yawa mutum baya kulawa matar kare ka auro ta komai ka za ka yi mata to amma kuma kullum shaitan sai ban yi miki kaza ba ba ni na yi miki kaza ba ba ni na yi miki ba shi cikin gori eh eh a to ai lafazin shi kenan ai akwai lafazi akwai magana ɗaya za ta fito amma yadda ta fito tana ba da ma'ana biyu ba haka ba ne ba to aina ya miki kaza ko ba yi miki kaza ba ba tare da za a fahimci bori a ciki ba gori ba ne ba ba ni na yi miki kaza ba ba yi miki kaza ba ba yi miki kaza ba ba ni da kaza ba arziki na kike ci ba mene ne da a lokacin da ce ba arziki na kike ci ba a ƙashin gaskiya in za a fayyace filla-filla mace da take karkashin mijinta arzikinta take ci ko arzikin shi arzikinta take ci Eh? Eh? a abin ana cewa arzikin arzikin ake fada arzikin ake fada eh ne min amwalihim yace ba min arzaqihim ba ba duke kudin ka bane ba ba arziki ita ba arzikin ta shi kenan ita mace fa a cikin cikin ta ne masana'antar dan adam fa a ciki ake zuwa mala'iku ya zo mala'ika ya zo ya rubuta kaza wa bi katbi rizqi rizq a a sai rizqihi rizqihi wannan shi da namiji kadai ko mace ba tana ciki tana ciki a to ita ina arzikin nata yake
wanda ta samu wanda ta samu laifin da aka yi mata da ta zo mana tana cin arziki ran bahaushe ma shine ran da aure su to arzikinta ya kare gida ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane arzikinta take ci ko arzikin shi take ci eh ya fito to ashe ba gori kenan ko
dama kika sa abokin arziki ce kaga tare ke ba haka bane ba eh sannan ya ce ya za ta ci arziki na da ba za ta yi min godiya ba kai da kake cin arzikin ta kana mata godiya ba haka bane ba duk yana cikin abubuwan da ke dagula rayuwar aure in an gwada an fada mata in ka ba ta ta yi godiya ta durkusa ta mika ta yi godiya ba haka bane ba kai in ka ci arzikinta ka ji daɗi kana cewa ka gode kana nuna cewa wata baiwa ce daga Allah kana ma gode ma Allah da wannan abin da ka samu to shikenan la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid eh Ah. eh eh amma da me sadaki ne fa na kuɗi sadakin da sadaki mai kauri karshen shi nawa eh bara shi ya faɗa nawa dubu ɗari ba yi sadakin dubu ɗari kaɗan ne ya ba da sadakin miliyan a ya ba ta bayan sadaki ya ba ta miliyan ɗaya kyauta abinda zai mora gare ta a jikinta wallahi ya fi wannan haka ne ko ba haka ba eh haka ne haka ne haka ne rayuwar ce ai sai an koya maka ita ai sai an koya maka ita wallahi tallahi duk wanda yayi maka baka gode ba Allah madaukin sarki ce la in shakartu la'azidan na ku me yasa larabawa suka fi kowa jin daɗin rayuwar aure wallahi na zauna kauyen larabawa da suke cewa alhurmatu ni'ima wai mace ni'ima ce zancen ma a girmama a mutunta ta a baɗa a ita kanta ni'ima ce kuma kai ma ka sani sai dai kai taurin kunni ka kiya ni'ima ce ko ba ni'ima bace ni'ima ce ko ba ni'ima bace a ba na so a karanta min a faɗi gaskiya a tattauna ya danganci ne a wallahi mace ni'ima ce eh a menene yake ba a wannan matsala ce daban wannan matsala in mijin ya zama fitinan ne fa shi ya zama ni'ima shi ma ko da fitinan ya ce tsakanin kai da ta ba tana fitina ba ba kana son da fitinan ka ba ta abinci ta yi godiya ba kai in ka ci arzikin ta kana gode mata eh ni kasance ta zama fitananniya sai ya hana ka gode ma arzikin ta da ka ci wala in shakartum inna azabi la shadid wala in kafartum inna azabi la shadid wala in eh la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid duk shi ke kawo mana rashin ji shi ke kawo mana hayaniya da rigima a cikin rayuwa wallahi duk sa'an da Allah ya baka nima ka gode mishi la in Allah muwatta'atun lil qasam in shakartum la azlam wahaba azidannakum binan tawkid Allah ya faɗi wannan kuma sai Allah ya faɗa ba baya cikawa sa'an kuma ce wala in kafartum inna azabi tabbas azaba ai yafi yafi a ci kai matuka da ce in kuka buturce zai muku azaba ya ce inna azabi la shadi azaba ta fa kowa ya sani to shi yasa zamantakewar tana bukatar tana bukatar tsoron Allah tana bukatar tsoron Allah manzon Allah yana barin duniya Allah Allah ma malakat aymanukum akhastumuhunna bi amanatillah واستعلنتم ايه بكلم واستعلنتم فروجهن بايه بكلمه الله بكلمه الله wannan abin da baka san darajar shi ba sai ka rasa shi za ka kanka sai ya buga ba gaskiya ne ko walmannan shedan ai ba zai kyale ku ku ji daɗin rayuwa ba sai ya zo ya shiga ciki ya lalata muku saboda in kuka bi daidai shi kenan shi ya yi khasara kenan wal munafiq sil'atahu bil halif kadhiban da wanda ke tallata hajarsa da ƙarya su ne waɗannan guda uku wal mannanu ko kowa zai saita zai saita rayuwarsa kenan ko eh manzo Allah ce rubba kalimatin mutum zai fadi wata kalama la yutilaha balan fatulki bihi jahannama 70 kharifan wannan kalman da baka dauke ta komai bai ta zaka saka mutum wuta duk kalma komai kankantar ta saka mutum wuta ba tafi komai hatsari ba amin Allah ya sa ka dace tsora ka miƙe kai ma ka yi aiki kokari ne ake yi ka yaki zuciyarka shi kenan ka yaki zuciyarka shi kenan in ba haka ba wani irin dacewa kake nema Allah ya halice ka ɗan adam al'umman manzon Allah ya aiko maka wanda ya fi ka manzon Allah da ya zo duniyan nan ya fi kowa daraja amma ya take duk wani jin daɗin rayuwa don wannan abin ya ishe ka addini ya isa maka har inda kake sai da ya gama ya ce alahal ballag alahal allahumma fashad duk abin da kake bukata ya bayyana maka to me kuma kake jira saura me aiki saura aiki aiki kuma ka saka son zuciya gobe za ka je ka yi bayani allah ya kiyaye babu wani babi da ke bayanin man akhadha shibran min al-ardi ash-shibr shine daga tsakanin yar yatsa da babban yatsa din da shi ake cewa shibr ko gwargwadon wannan ka dauka na kasa na filin mutane ko fulote ko fili ko kasa ko gona ko menene قال أخبرنا الحكم ابن نافع عن شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة ابن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن ابن سهل أخبره أن سيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم أنا فدرتوا من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من سبع أراضين wannan abin da ka zalinta din zaka zo ranar lahira za a dora maka shi a wuyanka daga har kasa da bakwai har kasa zuwa kasa kasa kasa har kasa da bakwai babu man ahya ardan maitatan fahiya lahu haka ne to al-ardul maita filaye gonaki filayen da ba ba ba mallakan kowa ba gona ko fili da ba mallakan kowa ba sai kai kaje karaya wajen a shar'anci sai a ce wajen ya zama naka to amma yanzu tsari ya zo ko kaje karaya wajen sai kaje ka nema wajen wa waran gwamnati ko sai in an nema suna bayarwa ko ba sa bayarwa eh akan bayar to me ki zai sa su hana ba wanda ke am fili ne gashi filin Allah ba mallakan kowa amma an kaje kauye mutane suka ce shi gonakin kakannin su ne ai ba wannan akwai mallaka akwai hannun mallaka akai an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع أن جابر بن عبد الله أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر زي سامولانا وما أكلت العافية منها فله فيها صدقة العافية ko tsuntsu ko mutum ko dabba ko menene da menene duk abu mai rai da ya ci Allah zai baka lada tun da ka raya wannan wajen قال أبو محمد العافية الطير وغير ذلك باب في القطائع باب da ya zo na alƙata'i shi ne khalifa ko sarki ko gwamna a yanka wata kasa ko gona ko menene a ce an bawa ne kowa ne je nema ina so na je na ga fili kaza filoti kaza ba na kowa ba ne na ga gona kaza ba na kowa to gona a ce ba ta kowa ba ce sai dai fili ko daji sai a ce daji kenan daji ba na kowa ba ne amma in abu ya zama gona akwai masu mallaka kenan ba haka bane ba to yaya aka yi wannan matsala ce yadda ta faru shine wani bawan Allah ne ya je ga gona ya je ga me daji eto daji ne ai filin gona dajin da in ka je kaga akwai daji da yake ba komai a ciki amma akwai daji da in an baka za a gano an baka akwai ma'adinai akwai akwai akwai akwai kwan akwai zinariya akwai azurfa akwai man fetur akwai menene gas in an baka to me ke hukunci to sai wani sahabi ya je ce ya manzo Allah wani wuri a can daji na gani ina son a bani sai manzo Allah ce je ka an baka kasan gishiri sai wani sahabi ya zace ya manzon Allah wannan wurin na taba wucewa wajen fa lokacin jahiliya gishiri ne fal kuma babu ruwa wajen akan me za a bashi shi kadai mallaka inda mutane duk suke amfani da shi to za mu ji kalman da manzon Allah ya amfani sai manzon Allah shi aka ce me fastaqala annabi istaqala as-sin wa tau lit-talab bayan manzo Allah ya bashi aka zo aka ce ya manzo Allah ya wajen nan babba ne ya fi karfin mutum da abu ne da al'umma duke amfani duk wanda ya je ɗiba yake duk wanda ya je ɗiba yake in aka ba mutum ɗaya to ya zama mallakarsa kuma sai da izininsa sai manzo Allah ce ya wane ina son na janye wannan abin da na baka zan canza maka wani an girmama shi ko ba girmama shi ba an mutunta shi ko ba mutunta shi ba sai ce eh to na yadda amma da sharaɗi ya manzo Allah ka sanya ya zama duk wanda ya je ɗebi wani abu ina da ladan sadaka manzo Allah ce je ka aima ba yadda za a yi in ba da adalci ba rayuwa ba za ta tafi ba yadda za a yi a mori rayuwa sai da adalci amma zalunci kuma a ce an yi Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu wama rabbuka bizallamin lil abid wama zalamnahum banda shirka babu wata sifa da Allah ya kore shi gabarin zaci sakamakon zalunci amma kuma yanzu zalunci shine ya zamo me Allah ya kiyaye قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا الفرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد بن أبيض ابن حمال السبائي المأربي قال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض ابن حمال أنه استقطع الملح هو أبيض ابن حمال شين يتم منظور الله صلى الله عليه وسلم أباني وأنتم wannan to wannan za a iya ce mishi gona ko tunda akwai ma'adinai a kai akwai ma'adini a kai akwai gishiri in kol ne in gas ne in fetur in menene a ce wannan wannan abin da daji ba za a ce ma wannan daji ba shi ya je ya gano ya ce a bashi sai manzo Allah ya bashi shi wani ya zo ya ce ya manzo Allah a lokacin maguzanci na tarbi wajen na wannan abin ba karamin abu bane babban wuri ne na gishiri kuma kowa yana wucewa yana dauka kuma ba ruwa ke wajen ba balle in ruwa ya hadu da gishiri mai zai sai ya narke shi ba narkar da shi ba wannan babban babban abu ne da za a jima ana amfani da shi annahu istaqta al milha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allazi yuqalu lahu milhu shazza bi ma'arif fa aqta'ahu sai manzo Allah ce je ka an baka manzo Allah baya bukatar haka baya yiwa fa kana jagoranci sa'an nan kuma kafi waɗanda kake ma jagoranci son abin kuma kai iko ke hannunka duk abin ina za shi shi kenan sai sauran tsakanin kai da waɗanda kake so to kuma rashin zaman lafiya ya faru kenan ba za ka taba zama lafiya ba ba wanda ya taba yin zalunci ya zauna lafiya fa kuma kowa ya zalunci ya san zalunci yayi har dabba mage in ka jefa mata abinci sai ta tsaya gaban ka ta yi mai in ta zo ta sata kuma fa sai ta gudu ta buya saboda me ta san akwai ba daidai ba duk wanda ya ce bai sani ba wallahi ba gaskiya bane karya ne ya sani zuciyar ce take kekashewa to sai a samu dama ana ta yi ana ta yi Allah ya kiyaye ثم إن الأقرع ابن حابس التميمي قال سيتي يا ربي الله إني قد وردت الملح في الجاهلية الوقت ما قلت أنت ناجي وجه فمنصر الله ناوتي وجه وهو بأرض ليس بها ماء والنور إنكسر جشري إن ديك باروا وجه ومن ورده أخذه duk wanda ya wuce ɗaya ba yake duk wanda ya wuce ɗaya ba yake wa huwa mislu ma'il ma'il addi aw al-iddi wa huwa mislu ma'il iddi wannan gishirin kamar ruwa ne mai yawa a wuri inda kowa zai zo ya tafi ba ba zai kare ba to an bara an bayyana wa manzo Allah sirrin wajen kenan to da manzo Allah ya san sirrin wajen sai ya ce ma lanna sabe ku allocate ku bani ko kuma wani ku bani wani فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض في قتيئته في الملح استقال ما معنى استقال أز... اه؟ اه؟ يا استقال السين وتاء للطلب سينمي يجني با جني وابا haka ma mutum fili ko yana da fili ana so maslahatul amma muqaddamatu ala maslahatul khassa to amma tunda an bashi sai a ce mishi to wannan wajen fa muna so mu karba za mu canza ma wuri kuma ba za a canza mishi da wuri inda yake kasa da wannan ba an fahimta to da yace da manzo Allah ya ce mishi muna so mu karbe wannan wajen saboda kaza kaza kaza kaza kaza fa qala qad fa qala qad aqaltuka wai mai kenan na bayar na baka na janye na bar maka ala an taj'alahu minni sadaka amma ala ashart shar'i da shar'in fa a sanya wanne ya zama sadaka dai duk wanda ya ɗeba ina da lada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa minka sadaka shikenan ya zama sadaka wa huwa mislu ma'il iddi wannan wajen kamar ruwa ne ma'ana teku wanda ruwa ne da baya karewa kowa je yana ɗeba kowa yana amfani da shi man waradahu akhadahu qala sa'annan bayan ya yadda sai da manzo Allah ya nemi yaddan sa fa ba karba akai ba bayan ya yadda kuma ya kafa sharadi bayan an yadda da sharadin kuma sai manzo Allah ce waqata alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ardan aka bashi me wani filin wata kasan wa ghailan da wani rafi ruwa mai yawa bil juf juf murad makanahu hina aqalahu minhu aka bashi maimakon wancan da aka karba lokacin da aka karba qala al faraju wa huwa ala zalika man waradahu akhadhahu yace wannan wurin yana nan duk wanda yaje sai dauka to shine malamai suka ce in aka ba mutum ana ana yanka fulotai ana yanka fulotai aka ba mutum wannan fuloti sai aka zo mana gwamnati ta gano ai wannan kusa ke wajen ko fetur ne ko kananzir ko gas ko dinariya ko to wannan maslaha ce ta amma ba za a bar da zan maslaha ta mutum ɗaya ba an fahimta to sai za a ce mun kwace kwacewa ake yi tun da ya zama mallakarsa zuciyarsa ta ta'allaka da shi ba za a kwace shi ba in aka kwace kuma an bar mishi kuma miki a zuciyarsa kenan shi a kirawo shi a yi mi'ararrashe shi za a karba za a baka wani shi ne da haka ake zama lafiya ko nuna fin karfi ba zai taba zama lafiya ba قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية فقال أعته إياه منذ يتي منذ الله باشي يتي معاوية جي كا باشي فيلي كذا كو غونا كذا كو داجي كذا كو غندو كذا جي كا باشي منذ الله هكا يكي قال قال يحيى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر بهذا الحديث babun fi fadlil gharsi babin da ya zo na bayanin dashen bishiyoyi ko ikun dashen bishiyoyi ko kuwa a gyara wuri a dashen bishiyoyi kenan قال أخبرنا المعلم بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان العامش قال حدثنا أبو سفيان أبو سفيان قال أبو سفيان هو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثتني أم مبشر امرأة زيد بن حارثة أم مبشر ما زيد بن حارثة اتتبعني لاباري قالت تشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لي ina cikin gona na sai manzo Allah ya shigo fa qala manzo Allah na shigowa ya kalla kalla sai ce ya umma mubashir a muslimun gharasa hadha am kafirun ya umar bashir musulmi ne ya dasa wannan bishiyoyi ko ko kafiri ne kultu muslimun na ce musulmi ne faƙala ma min musulmin ya garisu garsan fai a kulumin hu insanun au dabbatun au tsairun illa kanat lahu sadaka shi ka zana karshen littafinka wata rana aka zo aka ce ana son ka zo ka kawo ne dalilai da ke nuna cewa za a yi dashen bishiyoyi sai ka ce ga hadisi باب في الحمى باب da yazo na bayanin hima iyaka ko ko alhima almana akwai inda ake bari dabbobi na kiwo akwai inda ake karewa iyaka ba a son dabbobi su shiga wajen saboda akwai abin akwai abin da ake yi da wajen ba kowace dabba za ko akan kiwo akan katange a kare wajen ne saboda dabbobin sadaka dabbobin da ake kawo zakka su samu inda za su yi kiwo amma kowa dabbobinsa zai zuwa ya kiwo wani wuri hima ko قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا الفرج بن سعيد قال أخبرني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض ابن عن جده أبيض أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراكي ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama himal araki katanga ko kuwa iyaka na al arak shijaratul arak bishiya ce ta arak ana yin asawaki ba asawaki kadai ake yi da shi ba ana yin asawaki cikin abubuwan da shi da shi ake asawaki yace to ina labarin in bishiyar arak tana cikin tana cikin abubuwan da kowa zai iya ko kuwa a'a ita tana da sifa khasa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هما في الأراك فقال أراكه في هذاري ya ce to ai babu hima arak ana kyale ta ne ya ce to ga bishiyar ta ta arak yana cikin garke na yana cikin gona yana cikin gona ta yana cikin inda da kare wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hima fil fil arak wa qala qala al-faraj ya ibn abyad bihizari al-ard allati fiha az-zar'u al-muhatu alaiha bishiyar arak tana cikin gona ta koko tana cikin tana cikin menene to قال الخطابي يشبه أن تكون هذه الأراك يوم إحياء الأرض وحضر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء بالإحياء yace sai ta yi wannan bishiyar tana cikin wannan gonan ne tana cikin wannan filin ne lokacin da ya je raya wajen sai ya mallaki wajen amma fa mallakar wajen bai ba shi izinin ikon mallakar araka ba an fahimta walam yamlik al-araka iz kanat mar'an lis-sariha bai mallaki wannan ba saboda wannan wajen kiwo ne na dabbobin da ke zuwa suna kai kawo suna kiwo fa amma al-araku amma bishal araka din idza nabata fi mulki rajul innahu mahmiyun li sahibihi ghayra mahzurun alayhi tamliku ba zuwa ne tambayi amma in gonar ka ce wancan aka ce da ya je nemi gonan aka bashi ya tarar da arafin ciki sai mallaki gonan ba bai mallaki arakin ba amma wannan gonan ka ne ka shuka arak ko arakin ya fito a ciki to ka mallaki filin gonan da bishiyar arakin din ba za a hana ka tasarrufi a ciki ba babun fin nahi an bai'il ma'i babin da yazo nan an hana sai da ruwa jimina bai'un an ce ana sai da ruwa? eh? abinda ake ce ma imani ka yadda da abinda aka fada saboda wanda ya fada shi ne imani eh? ka rabu da hankalinka da tunaninka saboda wanda ya fada shi yasa sai ka gana nan kananan sai a ce kannara ta kalluba waje ka fi sama'i faladu walliyan na ko rabu da baitul maqdis ku dawo makka ba za ka ce nan yafi ko can yafi ba abinda aka ce da kai kenan wannan ko yanzu abinda aka ce kai kenan sai to samina wa atana shine in ka je aikin haji sai a ce ga duwatsu guda biyu wannan dutse ka sumbace shi wannan kuma ka jefe shi ba duwatsu bane ba ba ruwanka da mai ke faruwa wurin wanda ka sumbace shi da mai ke faruwa wurin wanda ka jefe shi wanda ya ce ka yi ɗin shi kake kallo me ya ce na yi shi ne ibada an fahimta sai ga abubuwa sun zo sun yi kama da juna sai a ce wannan haramun ne wannan kai kai wannan wannan karkai karka sa tunaninka abinda ya zo yau hal da su kenan innama albai'u mithlu riba wa ahallallahu albai'a wa harrama riba ba haka bane ba ba su ai sun sa azanci kenan sun yi daidai ba su yi daidai ba babu fi nahi an bai ilma'i qala haddathana muhammad bin yusuf qala haddathana ibn uyayna an amr bin dinar an abi al-minhal qala سمعت ياس بن عبد المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيئوا الماء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء to sai ka ce to gashi ana sayar da ruwa ai ba wannan bane da ka ɗebo ruwan sai ka zo ka kashe kuɗi ka sa magani ka tace ka sa leda ka je kai to shi kenan sai a ce ka bayar kyauta sai a ce ka bayar kyauta za ka sayar kuma za ka sayar ba وقال عمرو بن دينار لا ندري أي ماء قال يقول لا أدري ماء الجاري ماء جار أو ماء المستقى bai sani ba ruwan da aka ci rasa ruwan da ke gudana korama ko bai ko ko a'a ruwan wurin ruwan shayarwa da amma mas'ala ta fito fili ko eh ruwa din ko ai kai ruwa kake sayarwa ko pure water kake sayarwa pure water kake sayarwa ina ma nan fiyo wata ghayyaratu san'atun adamiyya da aka kawo ruwan sai da ka sa magani ka sa ta ci ma'aikata ka biya su aka ka kawo leda ka sa ko roba ko ka sa ka kulle ka rufe ka je ka sayar sha ce ka sayar da ruwa ya halatta ko bai halatta ba babu wani babi fil ladzi la yahillu man'uhu menene bai halatta kai ruwansa ba ko ka hana قال حدثنا عثمان بن عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس عن سيار رجل من فزارة عن أبيه كهمس حقيقي هكذا كرمت شيء عن عن بهيسة بهيسة أو بهيسة عن بهيسة عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه ya je wajen manzo Allah ya nemi izini fadakhala bainahu wa bain qamisihi wa qad qala Uthman faltazamahu sai je kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala mashay'u allazi la yahillu man'uhu menene abinda bai halatta a ruwansa ba fa qala al-milhu wal ma'u gishiri da ruwa qala mashay'u allazi la yahillu man'uhu qala in taf'alil khaira khairul laka in kai alkhairi yafi maka قال ما الشيء الذي لا يحل منعه قال إن تفعل, إن تفعل الخير خير لك وانتهى إلى المله والماء باب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل عام- عامل خيبر babin da yazo da yake bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci Khaibar yaki sai ba Yahudawa Khaibar yace to ku yi ta noman dabinon don kun kware kun san kansu ku yi ta ne noman dabinon shekara sai ku kwa- sai a- in aka samu amfanin gona kuna da ɗaya bisa uku ko biyu bis- bisa kaza ko ɗaya bisa aka yi wannan yarjejeniya shine mm, mu'amalatu ala Khaibar kenan قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشتر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع ya yi mu'amala da su da rabin abin da ke fitowa rabi ko dai rabi daidai wa daida ko wani abu a ciki babun fin nahyi anil mukhabara to al mukhabara abinda aka ce ya ya mutanen khaybar ga abinda suka yi to amma mukhabara din zaka ga kaman kusa daidai yake da muzara'a da mukhabara da wayannan abubuwa baki daya shi yasa aka yi maka kan da garki matashiya tunda abinda ake nufi da imani wanda aka ce kayin nan shi ake so kai wanda aka ce kar kayin nan ba a so kai ne kada ka dauki azancinka ka shiga ciki zaka wahala saboda kwakwalwarka ba ta isa ta gane hikimar da ke cikin abubuwa ba wanda ya fada maka ya fi ka kwakwalwa ya fi ka fahimta ya fi kuma daga ina daga ina yake daga Allah yake kuma Allah ne yake fada masa قال أخبرنا أبو الحسن عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نخابر قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منكسا شيكا في منزو الله يزوم مدينة أنا مو- مناهي مخابرة كنوكو عن الخبر بسنتين أو ثلاث منكسا شي مناهي kafin manzo Allah ya zo ya hana su ba abin da ya musu zafi ko sun shekara tari suna abu da manzo Allah ya ce a a kada a yi shi kenan manzon Allah suke kallo ba abin da suke samu a ciki ba an fahimta wa ya faɗa manzon Allah shi kenan magana ta kare shi kenan sun shekara suna shan giya suna kaza kaza kaza ka ce la takrabu salata wa antum sukara la takrabu ana tafiya rana ɗaya aka ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali fajtanibu fajtanibuhu kowa sai je dauki mana randan giyarsa tulun giya kwana koma na giya duk aka je aka zuba daga yau ma- shekara na sun fi shekara arba'in ana shan giya abin alfahari ne suna ciniki suna kasuwanci suna sha ran da aka ce fajtanibuhu rannan kowa ya kwashe shi ya je E, to shi kenan sai ka mutu da talauci wanda ya hana ka din nan ya san abin da kake samu a ciki kuma ya san abin da ya tanadar maka kuma sai ya ga dama za ka yi kuɗi ba wannan aikin da kake zai sa ka yi kuɗi ba masu azzalimi ba zalunci ka zai sa ka yi kuɗi ba sai in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba ka fi kowa zalunci sai ka fi kowa kuma talauci haka ne haka ne بسنتين أو ثلاث على الثلث والشتر وشيء من التبن zasu ɗauki ɗaya bisa uku ko rabi wa shay'in min at-tibni at-tibni at-tibni ko zanganniya ko kuwa abinda alkama ke fitowa ciki din shi ake cewa tibni fa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo mana da sabon doka ya ce man kanat lahu ardun falyahrutha duk wanda ke da gona ya noma fa'in kariha an ya harusa falyamnaha akahu in ba ka son ka yi noma bana ka ba ɗan uwanka makocinka shi ya nome ya samu amfani fa'in kariha an yamnaha akahu falyada'aha in ba ka ba za ka yi noman ba ba ka son ka ba wani ya yi to ka bar gonan haka hasbadi bin abin da manzon Allah ya faɗa din shine arziki fa shi saboda Allah dauke sarki cewa yi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin babu fi an-nahy 'anil muzara'ati bi-thuluthi war-rubu'i qala akhbarana Muhammad ibn Uyayna an Ali ibn Muslim an Abi Ishaq ash-Shaybani an Abdullah ibn Sa'ib qala سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال na tambayi abdullahi ibn mu'aqqil dangane da muzara'a sai ce akhbarani thabit ibn dhahak al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil muzara'a yace manzon Allah ya hana shikenan kuma magana ta kare saboda malamai sun sun kari juna ilimi sun yi wayan sun ce za a iya yi saboda kisan haibara wayan suka ce ba za a yi ba saboda wannan hadisi da manzo Allah ya hana in ka ji haka zaka gani malikiya sun ce kaza eh ahnaf sun ce kaza wani sun ce kaza babun fi nahi an bai'il ardi sinin babin da yazo na an hana al bai'u huna al muradu bil bai'u huna shine me ba da haya ba sayarwa ba an fahimta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة منذ الله يا هنا أباد أرو الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة أن هنا ba wai ciniki ba don gashi ya zo ya za mu karanta an ba da izini za ka iya sayar da filinka ko ka ba da haya ka karbi zinariya ko azurfa باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة بعد حياة كنا وانشان بأروب بعد حياة باب دي زنا أيس السوشي أشكم بعد حياة رقونا ككربي زيناري أكو أزرفا با ككربي أنفان قونا با قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أم محمد بن إكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة لبيبة أو لبيبة لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع منقصد منا بعد منا بعد حياكي ننكو وما سعيد من الماء in za ba da haya din nan kowanne da firashin shi inda akwai inda akwai lema inda akwai kaza inda yake sama sama inda kowanne da firashin sa al ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bima sa'ida min al ma'i minha fanahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika sai manzo Allah ya hada mu wa azina lana aw qala rakhasa lana fi an nakriha bil zahab wal warq sai ce to an ba ku dama za ku ya bada alkira haya ku karbi kudin abin nan zinariya ko azurfa babin filhars babin da ya zo na kirdado a je a duba bishiya a yi kirdado a yi lissafi a gani wannan bishiyar za ta iya bada kaza na dabino ko ko unabi ko wani abu ko mangoro ko menene قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شوبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا سهل بن أبي حثمة حثمة يازو مجلسهم فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيسي منزون الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا خرجتم فخذوا ودعوا kuka yi kirdado ɗin ku ɗauka ku bar wani abu da'u thulutha ku bar ɗaya bisa uku fa in lam tada'u thulutha fa da'u rub'a in ba za ku yi barin ɗaya bisa uku ba ku bar ɗaya bisa hudu saboda kirdado aka yi kiyasi aka yi ba lallai ne ba da cikakken abin da ake nufi ba babun finnahi an kasbil ama babin ne zo na an hana shi an kasbil ama bayin kuyangi da suke ake sa su je su nema kuɗi abin da ya faru shine da mutanen maka suna dai bayi ne mata ku yangi suna zuwa sai a ce ki kullun ki je ki kawo kaza ku kullun ki je ki kawo kaza to shine sai aka kalla aka gani wayannan bayi ne ko yangi ne bayi ne ba su da ba ba kirki ne da su ba garin neman wannan abin za su je su yi fasikanci su kawo kuɗin za su je wannan neman kuɗin zai sa su yi fasikanci a ce ga talla an dora miki ke ki je kada ki dawo mana da faranti ki dawo mana da faranti kadai karki kawo mun ko ki je ki sai kin sayar ki dawo to ta je bata samu an saya ba sai ta yaya in ta zo me za yi mata duka za yi mata to sai ta yi fasikanci to sai aka kalli wannan sai aka ce to shikenan kada ma a sa su je neman kuɗi قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شوبة قال حدثنا محمد بن جهادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب في النهي عن كسب الحجام باب يزون أن هنا كدين وزكهوكي نكو ba ba haramtawa akai ba kalmar da ta zo khabis ba ana nufin da haramci bane ko kazanta bane ana nufin abu ne da bashi abu ne da akwai kaskanci a ciki ba wai abu ne da ya haramta ba in ya haramta manzo Allah ai mishi kaho ya biya ko to za a ce ya haramta قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن خارث أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث لا يعني الخبث هنا التهريب إنما abin da ke nufi abu ne kaskantaccen abu ba haramci ba ne wa maharul baghi khabithun kaga an hada su kenan dilalatul iqtiran amma wannan shi haramun ne wancan ba haramun bane amma duk an kawo su cikin siyaki daya to shi an shika wanda ya san wannan shine zai fayyace nuna ga abin da ake nufi da nan ga abin da ake nufi da nan wa maharul baghi khabithun kudin da karo ke karba a cikin karuwanci haramun wa samanul kalbi khabithun to to kudin mai kaho da kudin karuwa da mai wanda ya kudin kare duk za a ba su hukunci ɗaya ne babun fi rukhsati fi kasbil hajjami babin da yazo na ayi sassauci a cikin kudin mai kaho wanda yake yayi kaho ya karbi kudi qala akhbarna yazid ibn haruna qala a me yace قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأنا أبو طيبة شيما منظور الله كفو وأمر له بساعين من طعام شيما منظور الله شيء أباش ساعي بيونا أبنشي يا حالتك نقول بحالتك با akwai lokaci babun fi nahyi an asbil fahli asbil fahli ne barbarbara abinda ma'ana mutum yana da karo rago ko saniya amali ko saniya ko rakumi ke ne ne ya je barbara a karbi kuɗi suka ce akwai garar a ciki don baka san maniyin da zai zubo zai zubo ko ba zai zubo ba kaɗan ne ko mai yawa ne mai haihuwa ne ko ba mai an samu garar a ciki sai aka hana ko قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسب الفحل قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا القاسم ابن الفضل قال حدثنا أبي عن المهري قال قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم an hasbil fahali wa ajiril mumisa da ladan da abinda karuwa za ta kawo babun fi man ba a daren falam ya ji'al famanaha fi misliha wannan mas'ala ce da tintini ake ta tambaya ana ta cewa aina na Aisha ta ce in mutum ya sayar da gonansa ko gidansa in bai dauki kudin ya saka ciki ba ba zai samu albarka ba hadisin ba sahihi bane da'ifi ne قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مهاجر قال سمعت عبد الملك ابن عمير قال سمعت أمر بن هريث يحدث عن أخيه سعيد بن هريث وكانت له صهبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم فدرجوا من باع منكم دارا أو أقارا يسيد جدا شكوكونا كوفيلي كومنيني فمن فمن ألا يبارك له إلا أن يجعله في مثله wai sai dai ya sa a cikin in ya sai da gona ya ɗauki kuɗin ya sa cikin fili ko fili kasa ko ko gida in ba haka ba ba zai samu albarka ba ya dace ya kasa samun albarka a ciki wannan hadisin da ifi ne ya dangaci lokacin da ka sayar abin mai cece bukatarka to in ya sayar da gidan ya je makka ya je hajji fa ya je umar fa ya ciyar da marayu fa albarka ke ai albarka ke da ya sayar da gonan ko ya sayar da gidan ko ya sayar da fili ya ce duk ɗan da bai samu kudin registration ba ya je a bashi a ciki ko yar da ba ta samu kudin registration ba a je a bata a ciki su yi karatu su yi ilimi ya samu albarka ko bai samu ba babun fi harimil bi'iri babin da ya zo na hurumin rijiya ma'ana in mutum ya kafa rijiya daga nan nesa zuwa nawa ne ya kamata wani ya gina wani in bai kai wannan ba kar a gina kuma kusa da kusa saboda wannan da ya haka rijiya din daga nan har zuwa can hurumin sa ne rijiyar sa nan dabbobin sa za su yi ta kwana kar wani ya zo ya gina wani wata rijiyar kuma kusa da shi a samu menene an takura juna kenan قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عرعر ابن البرن البرند السامي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من احتفر بئرا دون دي هكا ريجيا فليس لأحد أن يحفر عوله أربعين ذراعا أتنا لما شئت daga inda ya gina din sai ka samu zira'i arba'in duk cikin huruminsa ne saboda dabbobinsa za su zama matanan lidawabi sai ka kai zira'i arba'in to shi ne in za ka yi wata rijiyar kana da iko kai amma ba ka ba ya yi kusa ba za a zauna lafiya ba ko? sauran hadisi na za mu yi gama aiki insha Allah babun fi shufa'a babin da zo na shufa'a abinda ake ce ma shufa'a shine kun kun yi musharaka cikin gona ko gida hanya daya wajen komai da komai daya sai ɗaya yana so ya sayar da bangaren sa aka ce bai kamata ka sayar ba sai ka tuntubi abokin musharakan ka yana da bukata shi ya saya in ba shi da bukata to shine ka fita hakkin sa kenan قال أخبرنا يا علاء قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة إذا كان طريقهما واحد واحدا معنى شفعة كنا شفعة إن حنيا تيتي قال ينتظر بها وإن ينتظر بها وإن كان صاحبها غائبا yace in za ka sayar da ɓangarenka abokin musharakanka baya nan sai ka yi hakuri har ya dawo sai ya ce baya so to kana da ka samu dama kenan ka saya قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم wanzu Allah ya zartar da hukunci a cikin shufa a kan duk abin da kuke musharaka a ciki matukan ba a raba ba rabatan aw ha'id gida ko gona la yahidu lahu an yabi'a hatta yu'dhina sharikahu baya halatta ka sayar she ka nemi izinin abokin musharakan ka in yace baya so to she ka sayar in amma yana bukata she ka je ka kawar ka saka mishi a cikin gida daban fa in sha'a akhadha wa in sha'a taraka fa in ba'a wa lam yu'zinhu fa huwa ahqqu bihi ya kai karshe hadha akhiru ma ja'a fi kitabil buyu'i fa ila kitabil istizani in sha'a Allahu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم